إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا المورنا قوم شا شابير لوتن جماد الأولى هجرة ألف إلى da kuma ya dace da 29 ga watan 11 miladiya shekara 2023 za mu ɗora a cikin karatunmu da muke a littafin irshadu ulil basa'ir na shekul allama abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullah ta'ala wanda muke a wannan masallaci masjidul burhan a nan unguwar GRA a garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi yau za mu tashi tambaya ta goma sha bakwai bi ayi shay'in tudraku sala na'am mun yi shi sha takwas to tambaya ta sha takwas kuma ta uku a a kitabu sala eh ma hukmu salati ba'da khuruji waqtiha wa ma hukmuha fi waqtiha menene hukuncin sallah bayan fitar lokacinta kuma me hukuncinta a cikin lokacinta yaya ake mu'amalantar sallah a cikin lokacinta da bayan lokacinta ya wuce da malam yace sallah yana nufin tafarilla da sanafila gaba daya so bin nisba ga sallah da alakarsa da lokaci kawai malam yake so ya tattauna mana sai ya dunkule mana aljawabu amsa kamar haka la yakhlu imma an takunu salatu fardan aw naflan to ba zai wuci ba ko dai sallar ta zama farilla ce ko ta zama nafila ce fa in kanat fardan idan sallar farilla ce fa in kana المؤخر متعمدا غير معذور idan mai jinkirin har lokacin nata ya fice muta'ammidan mai ganganci ne ghaira ma'azurin ba mai uzuri bane da gangan ne ba shi da uzuri kuma sallar farilla ce wa laysa lit-ta'khir uzrun kuma jinkirin ba shi da wani uzuri akwai bambanci tsakanin mai jinkirin ba shi da uzuri da kuma jinkirin ba shi da uzuri malam ya ce fa'in kanar mu'akhir muta'ammidan gaira ma'azuri idan mai jinkirtawan mai ganganci ne gaira ma'azurin ba mai uzuri ba ne shi a ƙashin kansa kenan walaisa littakhiri uzurin kuma uzurin ma ba shi jinkirin ma ba shi da uzuri kaga kenan yana iya yiwa a samu uzurin ya taso daga mai jinkirtawa uzurin ya taso daga mai jinkirtawa kamar a ce matafi ne akan hanya yake matafi ne akan hanya yake ko kuma mace ce jinin hailarta bai ɗauke ba sai a ƙarshen lokaci ko marar lafiya ne sai a ƙarshen lokaci ko bayan lokaci ya fita kaga wannan mai jinkirin ne yake da uzuri ko kuma jinkirin ne mai uzuri kamar a ce mai kamar lokacin sallar lokacin sallar ana mamakon ruwa ana mamakon ruwa wannan yasa ba a fita an yi sallah a masallaci akan lokaci ba so lokacin shi kansa lokacin ya samu tseko lokacin ne ya samu tseko ko an- ana tsananin zafi lokacin ne ya samu tseko wa hukmuhu annahu afin matakar shi mai jinkirin ba shi da uzuri kuma jinkirin ma ba wani uzuri da ya sa shi to hukuncinsa annahu asimu to mai sabo ne wa in kana gaira muta'ammidin fala isma alai idan kuma ya kasance ba mai ba da gangan bane to ba laifi a kansa wannan ana magana akan akan me sallah bayan lokacinta bayan lokacinta kamar yanzu ba magariba ta yi ba sai aka ce bai yi la'asar ba har yanzu rana ta faɗi bai yi la'asar ba har yanzu rana ta faɗi to idan ba da gangan ba ne to bai laifi ba amma idan da gangan ne to ya yi laifi wa ammar qada'u fi tafwitiha aw fawatiha amma ramawa fi tafwitiha a cikin wato kubutarwanta aw fawatiha ko kubcewarta idan ta kubcewa mutum faminha ma la yuqda to daga ciki akwai sallar da ba a ramata kal jumu'a kamar juma'a sai ta riga ta wuce to ba a ramata tafwid ne mace tsakanin tafwid da fawat tafwid tafwid kubut wato a a kubtar da ita fawatiha kuma kufcewarta tafwid shine shine ya ganganci har ta wuce fawat kuma ba gangancinsa bane amma ta wuce eh amma ta wuce to kun san a wajen jumhurin malaman fiqhu da wanda ya bar sallah da gangan ta wuce da wanda sallah ta wuce shi ba da gangan ba a wajen malaman fiqhu duka za su rama amma wajen wasu malaman kamar shekul islam ibn taymiya da almajirin sa ibn qayyim da wanda suke da irin wannan fahimtar a shine duk wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya wuce ba amfanin yayi ta da gangan ba uzuri ba lokacin ta sai ya wuce bai yi ta ba to ba amfanin yayi ta ba ma'ana kuma wannan shi ya fi tafiya da ka'ida ta usul qawaid na usul wanda an riga an umarce shi bil amril awwal umarni tun umarnin da aka masa ya tsayar da sallah kaddaran sallar la'asar an umarce shi da sallar la'asar ko hafizu ala salati wa salawati wa salati wusta an umarce shi da sallar la'asar da gangan yana zai la'asar din tayi aka yi sallah a masallatai yana zaune har yamma ta yi har rana ta yi fatsi har rana ta faɗi da rana da rana ta yi sanyi ma ya sa kayan kwallo ta filin kwallo a musu har rana ta faɗi bai yi ba da gangan ba mantuwa ba ba jinya ba ba fitar hankali ba yana sani to da rana ta faɗi lokacin ta ya wuce a hukuncin Allah subhanahu wataala idan aka ce idan zai yi ta bayan rana ta faɗi to da wani umarni umarnin da aka ba al'amrul awwal umarni na farko kafin rana ta faɗi ne bayan rana ta faɗi kuma yana bukatar amrul jadid sabon umarni da yake yayi a lokacin kuma babu don haka idan ya yi ma kenan ba ta yi ba don ba za ka yi Allah ya saurare ka ya karɓa ba sai in ya ce ka yi kuma da ya ce ka yi ba ka yi ba kuma ya sanya lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan ya mutu mata lokaci har rana ta kai kake iko da shi ne kenan lokacin da kaga dama za ka yi ka miƙa mar kace ba shi da ma'ana ma da haka yanzu sallar la'asar bayan magriba yahtaju ila amrin jadidin yana bukatar sabon umarni walaita samma amrun jadidu kuma ba wani sabon umarni akan ayi la'asar bayan magariba amma mai uzuri wanda ya manta ko ya bacci to yana da nasa uzurin da shari'a ta ɗaga masa ƙafa man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika waqtuha duk wanda yayi wa sallah bacci ko ya manta ta to in ya tuna ta sai yayi wannan lokacin da ya tuna shine lokacin ta wannan hadisin yana ƙara nuna maka banda mai ganganci kenan domin shi wannan kamar an ɗaga masa waiba ne kamar an ɗaga masa ‘yan bako ne da aka ce me falyusalliha idza zakaraha in ya tuna yayi fa inna zalika waqtuha wannan lokacin ta ne a hakkinsa shi mai mai mantuwa to wanda bai ba manta ba wannan hadisin za ka yi masa hujja da shi ba manta ba ba ba bacci yayi ba wannan hadisi kaga ba nasu bane to na nasu idan akwai wani dalili da ya shar'anta musu su yi sallah a bayan lokacinta ba wannan na mai mantuwa ko mai bacci ba to wannan hadisin ya wargaza duk dalilan ko wannan dalilin ya wargaza duk dalilan da suka ce a yi ta akan lokacinta sababu shi don haka wasu malaman suke ganin cewa babu umarni da yake in sallah ta wuce ga mai ganganci ya yi ta don haka kawai me ya kamace shi kawai ya tuba amma yin ta ba zai masa amfani ba to amma jumhurin malamai suka ce ihtiyatan yayi ihtiyadi eh ya fi akan bai yi ba ya je ya ajiye in an je can wala Allah in yayi sa'a a saurare shi a karba a ce kawo hakan ma inda can gidan rahama ne gaba ɗaya ɗari bisa ɗari suka ce to ihtiyatan malam albani ya ce a wace irin ibada ce kuma ihtiyati an taɓa bauta Allah da ihtiyati a mala albani ya ce ai ka bauta wa Allah kawai kana da yaƙini ko zato mai rinjaye cewa haka daidai amma ihtiyati ni ko tawari ko tawarayi in ta yi ruwa rijiya in bata yabi masai yace babu wannan addini amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa akan wanda ya bar sallah da gangan zai ramata ko ga malikiya yadda ma har suke har suke yabon ma wadda mai rama sallar kwana biyar a rana ɗaya ba wanda ya rama sallar wanda zai iya rama sallar kwana biyar a rana ɗaya ɗaya yawa kaga gairu farzin ba mai sakaci bane eh ba mai sakaci bane dan haka anan shi yasa malam ya haɗe wa ammal qada'u fi takwitiha ramuko a hakkin wanda ya kubutar da ita da gangan au fawatiha ko a hakin wadda ta kubce masa da uzuri wa minha ma la yuqda to mun sani cewa daga cikin salloli akwai wacce in ta kubce ko aka kubtar da ita da gangan ko ta kubce wa mutum da uzuri ba a rama ta kal jumu'a kamar juma'a da gangan yake zuwa sallar juma'a har ta wuce lokacin ta ya wuce to la yuqda ba a rama ta zai ce zai rama juma'a ba ko kuma ta kubce shi da uzuri ta kubce masa da uzuri to ba zai rama ta ba sai dai azar fa innaha fa innaha idza fatat lam tuqda domin ita kan juma'a idan ta kubce ba a rama ta wa innama yusalli badalaha zuhran zai yi sallar azhar ne a madadinta a madadinta wa minha ma la yuqda jama'atan jama'a wannan juma'a haka ne ka'idarta duk wanda juma'a ta kufce masa ko da uzuri ko ko ko afon ko da ko da uzuri ko ba uzuri idan zai rama to sai dai aza sai dai aza ranar ita ce ka'ida a kare so juma'a ba ta kufce wa mutum kuma a ce ta tafi har da azabinta babu wannan babu ko eh ko da ya samu juma'a jama'a da za su yi juma'a ba a rama ta eh in ta kubce ta kubce shikenan kuma ko da ranar idi ne ya halarci idi sai bai je juma'a ba to azhar zai azhar zai eh babu zancen wai wai yawwa juma'a ta faɗi azhar ma ta faɗi juma'a tana faɗuwa ne ta bar azhar juma'a tana faɗuwa ta bar azhar saboda ai ta juma'a sharaɗi ne sai an iso yadda take ita juma'a sharaɗi ne sai an iso ta a yadda take ba kowane masallaci ne ma ake juma'a ba da haka ita sharaɗi ne sai an je masallacin juma'a sannan a yi ta a cikin jama'a da hudu ba ba irin azahar ba ce azahar za ka iya yin ta kai kaɗai a cikin ɗakinka juma'a kuma dole sai ka je masallacin juma'a da sharuɗan juma'a don haka sai ya zama ana iya sauke maka juma'a saboda wannan tsawainiyar tata amma faɗuwar juma'a da kanka ba zai jefar da azahar ba domin azahar ba ta bukatar wannan tsawainiyar wanda ya je idi aka ce ba sai ya je juma'a ba ana nufin fa ba sai ya sake ɗawainiyar tafiya masallacin juma'a don neman falalar juma'a ba falalar juma'a ya same ta idi in bai je juma'a ba a can an yafe masa zuwa juma'ar amma a zahar tun da ba sai ya yi ɗawainiya ba ya yi ta sai yi ta a gida da aka sauke wa matafiyi juma'a ai ba sauke masa a zahar ba da aka sauke wa abinan marar lafiya juma'a ba sauke masa a zahar ba da aka sauke wa mace juma'a ba a sauke mata azhar ba da aka sauke wa bawa juma'a ba a sauke masa azhar ba ta kaida ce da juma'a ta faɗi daga kansa to kuma azhar tana nan so alakar idi da juma'a wanda ya sa idi ta maye gurbin juma'a alaka ce ta jama'a ba alaka ce ta hukunci ba domin juma'a a idi hukuncinta bai kai na juma'a ƙarfi ba za ka lafiyar juma'a idi idi hukuncinta hukuncinsa bai kai na juma'a ba juma'a ta fi idi haka ne don ba saɓani tsakanin malamai ijima'i ne cewa juma'a wajibi ne amma akwai saɓani akan idi wajibi ne ko ba wajibi hatta wanda suka tafi akan wajibin ne wajibcin su da kai na juma'a ba haka ne da haka ta fiskar hukunci idi ba zai mai gurbin juma'a ba amma ta fiskar iso jama'a to wannan albarkacin ka samu idi shi ma jama'a ne shi ma wajibin jama'a shi ma wajibi ne kuka ce shi ma ita ma ita ma sallah ce ta jama'a to sai ta ɗauke maka halartar ɗaya jama'a ta juma'a amma ba za ta ɗauke maka wajibci sallah za malam ya ce wa minha ma la yuqda jama'atan daga cikin salloli kuma akwai sallar da ba a rama ta a cikin jama'a ma la yuqda jama'atan ba a rama ta a cikin jama'a illa fi nadiri waqtihi sai dai wato a cikin irin lokacin ba a rama ta a cikin jama'a sai a cikin irin lokacinta kal idaini kamar idi guda biyu idza fatata idan sun kubce su biyun fu'ilata min al-ghadi fu'ilata eh karka karanta shi fa'alata fu'ilata sai a aiwatar da su min al-ghadi gobe eh a larabci ko kace gadan ko kace min al-ghadi eh in an ce gadan mansubi ne ala naz'il khafif ko kuma ala zarfiya to kuma za ka iya cewa min alghadi kaman jazakallahu bi khairin ko khairan in ka ce khairan ya halatta ya kuma shahara wannan fataha fataha da aka yi masa ala naz'il khatif an cire ba'un ta bi khairin ne ta harafin jarra sai aka sa fataha don ta nuna ta ko wanda ya ce bi khairin ya fito da ba'un din ne shazakallahu bi khairin ya fito da ba'un shi ce wanda zakallahu khairan fataha ta ta ta mai gurbi ba'un sai suna ce masa mansubi ala naz'il khafif haka in an ce idza fatata fu'ilata gadan ko a ce minal gadi zuwa shigari ake nufi a'a a'a fu'ilata shi zai fi abu nan ai fatata aka ce ba fatat ba fatata fu'ilata amma an ce fatat ana nufin guda ɗaya kowace ɗaya ta kufce fu'ilat min al-gadi to washe gari sai a yi ta an gane ko yawwa washe gari sai a yi ta sannan akwai wani abu nan min al-gadi zai sha bamban da gadan idan gadan din zarfiya ce idan fataha ta zarafi domin an ce gadan gobe min al-gadi kuma sai zama washe gari da bambanci da gadan washe gari in ka ce gadan tana nufin gobe wato gobe ta ita alhamis in ka ce minal gadi washe gari ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne yanzu misali in kana ba da labari kana ba da labarin ya riga ya wuce sai ka ce mun gamu da malam nura ranar asabar muka tattauna da shi to daga nan da muka rabu mu sake haduwa ba sai washe gari ko amma a fasaha idan ka ce mu sake haduwa sai gobe za a ce hausa ka bata zauna ba eh mana ka ce gobe gobe ta alhamis kake nufi shi zai fara zuwa abuna amma washe gari shi kuma zai daukar labarin da ya shuɗe an gane ko ko illa ta sai a aiwatar da su min al-ghadi washe gari aw ba'dahu ko kuma bayan washe garin eh ko kuma bayan washe garin qada'an ramuko an gano wannan karatu sallar juma'a in ta kubce ba a ramata amma sallar idi idan ta kubce ba a rama ta ko a jam'i sai a irin lokacinta. So idan ta kubce lokacin sallar idi daga ɗagowar rana ne zuwa ka rana ta je tsakiya. In rana ta je tsakiya lokacin idi ya wuce. To idan wani dalili ya hana ku tsaye da idi kamar ruwan sama, an waye ranar sallah, ƙaramar sallah ɗaya ga watan shawwal. aka wayi gari sai ruwan sama mamako sai ya hana idi ba fita idi ba bai ɗauke ba sai azahar sai azahar to washe gari bi ga wata sai a idi da hantsi sai a idin da hantsi lokacin idin eh a cikin jam'i dole eh idi ba a yin sa mutum ba a idi mutum daya to amma bambancin juma'a kaga juma'an ta wuce ba za a ce a yi taron asabar ba amma idi shi za a iya rama shi amma sai a irin lokaci shi yasa ce fi naziri waqtihi sai a irin lokacinsa kuma a jama'a eh wa minha ma yajibu qada'uhu mutlaqan daga cikin salloli kuma akwai wanda wajibi a rama sake ba kaidi sawa'un ko a jama'a ne ko ba a jama'a ba ko akan lokaci ko ba akan lokaci ba an gane wajibi a rama mutlaqan wa huwa al-baqi shine sauran salloli na farilla ana magana farillai ne sauran salloli na farilla wa min ahkami hadha al-qada malaita daga cikin hukunce hukuncen wannan ramukon na farillai wujubul fawriyyati fihi wajibcin gaggautawa a ciki da zaran sallah ta biyo ka to kawai wajibi ne ka gaggauta ramata kar ka tsaya kai ta jinkiri sai sai gobe yanzu ka tuna baka yi la'asar ba yanzu ka tuna muna karatun nan sai to ba matsala ka bari sai mun tashi daga karatu an kira sallah kafin a yi sallar isha sai na sai na raba a'a ai kana tunawa yanzu wajibi ka tashi kawai ka yi ta kawai ka tashi ka tashi ka yi ta dai ba wani uzuri ne zai hana ka yi ba to wajibi ka tashi ka yi ta yanzu na yanzu da lokacin ta an riga an baka uzuri an daga maka waiba idan baka yi ba to za ka shiga cikin masu ganganci kuma da haka yana daga cikin hukunce-hukuncen rama farilla wujubul fauriya wajibcin gaggawa li'anna al'amral mutlaq in kan an ce alfaur in an ce alfauru mu a hausa muna fassara shi da gaggawa to amma gaggawa ba gaggawa ta ma'anar da hausawa suka saba amfani da ita ba gaggawa ta rashin nutsuwa ba ita ake nufi ba wato gaggawa ba ta hanzartawa ba gaggawa ta yi da wuri gaggawa ta yi da wuri ba gaggawa ta aiki ba barin jinkiri kishiyar a gaggawa kishiyar jinkiri kishiyar jinkiri wato ka samu ka yi ka samu ka yanzu idan ya tuna da yi la'asar ba to ya tashi kawai ya yi alwala ya zo ya yi ta shi ne gaggawar ba wai ya fita a guje ya je ya nemi yi alwala ya ba shi ne gaggawar da ake rubuta yawa yi nan take eh yi nan take a malam yace wa in kanat eh li'anna al-amr al-mutlaq yaqtadi al-fawriyya saboda umarnin da aka yi shi sace ba kaidi to yana hukunta da gaggawa idan aka baka umarni sace ba kaidi to ana nufin kai yanzu ko aka baka umarni aka sada shi da lokaci ana nufin in lokacin ya yi kawai ka yi shi shi ne al'amurul mutulak ya tazil faul wannan ƙa'ida ce ta usul al'amurul mutulak ya tazil faul umarni sake ba ƙaidi yana hukunta gaggawa yanzu idan kana da ɗa yaro Malam Muhammad da sai ka ce wa yaranka, ka ce ya je cikin gida ya kawo maka cokali. Ka ce, Muhammadu, kamun cokali daga cikin gida. Sai ce to, sai fita. Shiru, shiru, shiru, shiru, ai ƙarshe idan aka wuce minti biyu ko uku ko hudu. za ka yi mamakin ya aka harin da bai dawo ba aka ba ka ce masa yanzu yanzu nan ba ba ka gaya masa haka ba ba ka ce masa yanzu yanzu nan ba amma me yasa ka fara ganin an yi jinkiri sannan idan an yi minti goma sai ka ji ranka ya fara ɓaci ka fara dugun zuma sannan bayan minti ashirin ka cinye abin da za ka cinye ka gama sai gashi ya dawo sai zuma da cokali ko in ya yi sa'a ka kula shi, ka ce masa, ina ka zauna, ya ta yi sai ya ce maka, a dama lokacin da ka gaya min zan je shago ne, siyo omo, shi ne in je kuma ban sami mai shagon ba ma an ce ya tafi sallah, shi ne in jira shi ya dawo na karɓo oma, shi ne dan dawo yanzu zo in kama cokalan. Kaga za ka, za ka yi blaming ɗinsa, za ka zarge shi. amma bakar kan wanta a umarninka cewa kace kawo mun cokali baka ce masa yanzu yanzu ba baka ce mun yi gaggawa ba baka ce masa haka ba baka ce masa karka yi jinkiri ba baka ce masa ina jiran ka ba kawai cewa kace masa kawo mun cokali amma da yayi jinkiri sai baka ji daɗi ba wannan ya nuna ashe idan an ba da umarni sake ba kaidi ko da ba a yi masa kaidi da gaggawa ba idan an ba da umarni na nufin kawai a gaggauta a yi shi shi ne al'amrul mutulak yaktazi alfawar an gane wa in kanat muta'addidat wa in kanat muta'addidatin wajaba aidan at-tartib sannan daga cikin hukunce-hukuncen farillai in kanat muta'addidatin in sun kasance da yawa wajaba aidan at-tartibu to har yanzu jerantawa ya wajaba in sun kasance da yawa to wajibi ne a jeranta su yaya jera farillai yake kaga idan an ce a tartibu a farillai tartibul fawaid ko tartibul fara'id min salawat na salloli wato abin da ake nufi shine jera su yadda ake yin su jera su yadda ake yin su sallar da ka fara yi daga cikin salon da suka ce maka to wacce take gaba da ita a yadda aka shar'anta wacce za ta biyo bayanta wacce za ta biyo bayanta a yadda aka shar'anta ita ce ta biyunta me biyo bayan wacce yadda aka shar'anta ita ce ta ukunta haka ake jera salloli ba jera iri ɗaya ake yi ba don ka sa ko wanda suke da wannan wahamin wasu sun ɗauka cewa idan ka tashi yin sallah to ka jera iri ɗaya wasu haka suke ɗauka haka idan za ka yi sallar kwana biyar sai ka yi asuba wai asuba biyar kuma wasu ma saboda wahami da rudewa da rashin karatu sai suka ɗauka cewa asubar ma sai da asuba da haka ba za ka rama asuba ba sai da asuba da asuba sai ka yi asuba biyar azahar a nan za ka yi azahar sai ka yi azahar biyar la'asar a nan za ka yi la'asar sai ka yi la'asar biyar to wannan babu tartibi wannan asibar taka da ka yi ta guda ɗaya to wacce za ta biyo bayanta ba za ta samu gurbi ba sai an yi isha asuba tana biyo bayan isha ne ba tana biyo bayan asuba wani don haka yana daga cikin hukunce-hukuncen rama farillai wajabcin jera su. Malam ya ce, Falfauriyatu la tasqutu illa ma'abbara. Sallah fauriya, nan ana nufin, me ake nufi da fauriya ana? Ta lokacin, eh, sallar lokacin. la taskutu ba ta faduwa illa ma'abbarar sai in tare da wato cutuwa la taskutu illa ma'abbarar sallah ta yanzu ba ta faduwa sai dai idan za a cutu eh kamar yaya sallar da mutum zai yi yanzu misali yanzu sallar magariba sai ya zama akwai wasu salloli a baya da bai yi ba yanzu wacce ake ciki yanzu ta magariba ne matsayinta na za a jinkirta ta sai an yi waɗancan sai dai idan jero waɗancan ɗin zai cutar da wannan yawwa amma in ba haka ba dole sai ya jero su sannan ya ɗora akan wannan والترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت amma jerantawa yana iya faduwa bin nisyani da mantuwa wa bi dhiqil waqti kuma yana faduwa da kuntacewar lokaci jerantawa mala ya ƙara fito da bayanin kenan wato idan idan ya zama na cewa alhamdulillah idan mutum ya manta yanzu wannan mutum bai yi la'asar ba sai ya manta taɗak sai zo shiga magariba masallaci sai aka yi magariba sai da ya idar da magariba sai ya tuna au ashe bai yi la'asar ba kaga yanzu ya manta ne ya jera la'asar da magariba to yanzu tartibi ya faɗi masa sai la'asar kawai shikenan tartibi ya faɗi masa ba kamar malikiya suke cewa sai ya maimaita magariba na yana sai sallah ce tuna ce ya ci gaba ya ƙura da gaske ya riga ya shiru ya cikin sallah wa bi dhiqil waqti sannan kuma haka tartibi yana faduwa bi dhiqil waqti da da da kuntar da kuntatan lokaci da kuncin lokaci idan lokaci yayi kunci ta yanda idan yace zai jiro tartibin to ta yanzu za ta fita misali salloli ne hadda isha bai tashi samun ikon rama su ba sai da asuba asubar magari ya waye itan dai asubar zai iya samunta amma in yace zai ɗauko daga sallolin da zai ramo to asubar za ta fita kaga lokacin ya yi kunci ba zai isa a jero sallolin ba to sai ya haƙura da jerawar sai ya yi wannan ɗin amma a malikiya suka ce wa in kharaja waqtuha eh wa in kharaja waqtul hadira ko da sallar yanzu lokacin ta zai fita sai ya jero su in yi so ya yi ta bayan fitowar rana ina kaga an yi jifar gafiyar kwai da kenan a ime ma a ba a cikin karatu mu rasa jami'i ai ba mana maganar lokaci ne maganar lokaci ba jami'i ba lokaci zai fita lokacin sallah baka nan muka fara ko yawwa lokacin sallah a yin sallah a lokacinta ko a bayan lokacinta amma jam'i baya shi ma zai magana akai qaulan wahidan fil madhhabi mallan yace wannan batu ɗaya ɗaya ne a mazhaba magana ɗaya ba sabani a mazhaba cewa waɗannan uzurin guda biyu da mantuwa da kuntatar lokaci suna ainihin wato rushe wajibcin tartibi wa bil jahali wa khawfi fawatil jama'a ala sahih to kaji magana ga magana taka wa bil jahali haka da jahilci bai san cewa sai an jera ba bai sani ba shi ya san bai yi la'asar ba amma ya zo magariba abinsa sai da yi magariba sai kuma ya koma gefe yana assan gafirullah assan gafirullah allahu akbar allahu wani ce ah ai lallan ne zaka ce la'asar kuma kai magari ba yace yi ha to baka jera su ba yace sai an jera su bai zani ba sai ka faka shi karabu da shi kawai sallarsa mm sai ka gyara masa bayan yayi Sarkin malamai. sojin ba da ba sun da ce astaghfirullah astaghfirullah ka san ko jahilci wa khawfatul jama'a da tsoron kufcewar jama'a jam'i sallar jama'a malai ce ala sahih su zance mai inganci mazhaba ba su karɓi wannan ba mazhaba ba su karɓi wannan uzurin guda biyu ba sun karɓi na farko da mantuwa da kuntatar lokaci mazhaba kaulan wahidan sun karɓa uzurin da zai sarayar da tartibi amma da jahilci da wai gudun wucewar jam'i jam'i a masallaci wannan a mazhaba ba uzuri bane da zai hana tartibi sai ka haƙura da jam'in kai tartibinka amma malam yake alas sahih bisa zance mai inganci in ka ga jam'i kana da sallar da baka yi ba shiga ka samu ladan jam'i in ka yi da jam'i sai ka ramata wato yana sarayar da kwaɗayin samun jam'i yana sarayar da wajibcin tartibi, zancen ya fito. Mala ce wa min ahkami hadal qada aidan har ilau kuma du na daga hukunce-hukuncen wannan ramukon, anna man alayhi fara'iba cewa wanda duk yake da farillai a kansa, muta'addida masu yawa, wa jahilaha kuma amma ya manta nawa ne afon amma bai san nawa bane wa jahila bai sani ba ya jahilci ma nawa ne abra'a zimmatahu to ya kubutar da wuyayensa zimma shine nauyin da kera ce a wuyansa na wajibci ya kubutar da wuyayensa wahtaqa bima ya'lamu khurujahu min at-tab'a wahtaqa sai ya ihtiyati sai ya ihtiyati bima ya'lamu khurujahu min at-tab'a da iya abinda ya san zai fidda shi min at-tab'a daga wato daga daga daga daga bi a taba تبع أه؟ أه؟ zai zai ɗauka tabi'a ba taba'a ma taba'a ya fi abin abin da ake nufi da shi bi kamar bin bashi ba bi na a baya ba bin bashi na haƙƙi ina taba'a yawa ana binka haƙƙi wannan bin shi ake cewa taba'a to to yayi ihtiyati bima ya alama khurujahu min at-taba'a da abin da ya san zai fitar da shi daga bi an daina bin sa an daina bin sa wato me wannan sallolin yawa san cewa wuyansa ya kubuta daga wannan nauyin eh haka idan mutum misali irin waɗanda suke zuwa da koken cewa suna samari ba sa sallan a ana samu sai mutum ya yi ritaya sai kuma wannan hankalin ya zo masa lokacin da ya kuma masallaci da zikiri da waye da sauransu sai wannan hankalin ya zo masa cewa shi fa lokacin da suka yi samartakawa ba sa sallah amma bai san shekara nawa aka yi ba bai san ya bai san iya tsawon lokacin ne bai yi sallah ba ba zai iya kiyaye shi ya fara ba amma dai ya san suna gayu ba sa sallah sai zo maka da fatawa cewa ya zai da ramuku kaga yana da yakinin ana bin sa sallah ma bai san nawa bane to kaga akan akan ra'ayin fuqaha ul umma malaman fiqh a imma shine dole zai rama amma akan ra'ayin shekul islam ibn taymiya ba maganar ramuku ai eh ya tuba kawai da ya iskanci shikenan kawai ya tuba magana ta wuce amma akan ra'ayin jamhurin malamai shine zai biya to amma yaya za a iya biya shine kawai suka ce ya kirdaji abin da yake ganin in yayi ya kubuta in yayi ya kubuta dan wani ya taba samu na yace akramakallahu irin wannan matsalar amma shi yanda yake in ya sallar asuba sai ya koma gefe sai ya go asuba goma in yi azahar sai ya koma gefe sai ya azahar goma na ce masa ba haka za ka yi ba ba haka za ka yi ba nan gaba idan ka tashi kawai ta rana za ka jera in ka gama ta wannan ranar sai ka sake ta wata ranar sai ka sake ta wata ranar in goma kake sanyi kai na kwana goma in ƙasa da haka in sama da haka sai ka yi yace to ya zai da wanda ya a baya nace ka biya da wannan din mani aure na ba ta da amfani amma an kace masa kar yayi kace masa waye ba zai nutsu ba ba zai nutsu ba amma shi ya tayi kawai yi ya tayi zuwa yaushe ce ce kai tayi sai ka ji a ranka cewa kai yanzu kan fa ka sallatu sai ka bari ka'ida kaga yanzu wannan tsakani da Allah yanzu ka dora shi akan wannan ka dora shi akan azaba ai tsakani da Allah yanzu mutum sallar kwana goma a rana kuma sanar da zai gama ba bai san da zai gama ba tsakani da Allah ai kaga wannan idan ka dubi saukin da ke addinin Allah zaka ce kai anya ko wannan haka Allah yake ai anya wannan al'amarinsa ba za a ba zai koma ya tuba ga Allah ba sallolin nasa gaba ɗaya nawa suke a cikin rahamar Allah. Hato. Ɗai. Madogarar su ne duk dalilan da suka ce a yi sallah. Ne madogarar su. aqimu salata da duk dalilan da suka ce a yi sallah su ne madogararsu kuma bai yi ba a ce ya yi bai yi ba da aka sai ya yi ne dalilin ba da yin zamu kokan ba a yi jiɗa ne magana a kai zamu ko sai da umarni na biyu babu to amma dalilan da suka sa suka ce a yi su ne dalilan tun da bai yi ba ai hujja ce mai ƙarfi ai da gangan kuma an ce yayi kuma bai yi ba to me ya kamata shine yayi ha yawa ya ji da laifin bai yi ba jinkirin da yayi amma dai ya biya na alkiyama idan aka zo ya zo da su ga su sauran laifi kuma na jinkiri to shi kuma a san yadda za a yi amma dai ga su kada zo da laifi biyu ya jinkiri kuma babu su a'a matsalar babba ce ba malam yace wa in kanatil fa'itatu salata nafilatin amma idan sallar da ta kufce din ta nafila ce ustuhibba qada'uha to mustahabbi ne ya rama ta nafila manzon sallama ina rama nafila ina rama nafila nafila da ya saba yi bai samu yayi ta ba to sai a ga ya tashi yana rama sai sa tun aka gaba Allah azhar yana nafila da nafila ta ce da na saba yi bayan azhar ban samu nayi ba ina rama ta ina rama nafila illa rawatib in banda nafil filin nan na rawatib waɗanda su suna da alaƙa ne da sallar farillar idan fatat ma'a fara'id kathira idan sun kubuce da farillai da yawa kamar yadda muke magana zai rama sallar kwana biyar ko sallar kwana kaza ka ce kuma haddara wa cikin su ba ka masa adalci ba idan sun kubce tare da farillai da yawa fa innahu yashtagilu bi ada'il fard to ya shagala kawai da sauke faralik siwa sunnatal fajri amma in banda rakawoyi biyu na alfajir din nan so aka ce sunnatul fajr fa yaqdiha mutlaqan to ita kan zai rama ta mutlakan sace ba kaidi ma'ana ko asubobin da yawa ko ba su da yawa ko asuba ɗaya ce ta kubce masa ko ta ɗaya ta kubce masa to zai rinka yin sunnatul fajr na hudu kenan saboda annabi alaihi salatu wassalam ya matsa a kanta sosai ita ce ko a halin tafiya suka ce baya barinta eh shi yasa ta zama ta dan bambanta shi yasa malikiya suke ce mata ragiba ragibatul fajr eh ita ta wuce a ce mata sunnatul fajr a malikiya sai ragibatul fajr haka suke ce mata karkashin rama nafilan nan ku je kowa zuwa rana ta yau kowa ya je shi yayi karatu akan rama wuturi akan rama wuturi shin ana rama wuturi idan ana rama wuturi yaya ake rama shi yaya ake rama shi yana da muhimmanci sosai eh wuturi kawai rama wuturi rama wuturi kawai idan wuturi ya kubce wa mutum misali yau ɗin nan sai wani uzuri ya hana ka yin wuturi kai bacci kuma baka tashi ba har sai alfajir ka tashi ana a salatu abin da ya rage ma shine kai rako ibi na alfajir ka tafi masallaci kai sallar asuba ya za ka yi da wannan wuturin naka shine zancen na To, ai, littafin ne, ku duba yawan ba na mantawa ko fiƙo suna ya yi magana a kai, fiƙo suna da Nailul Autar na shaukani. Nailul Autar na shaukani. Idan za ku. Ha? Ai mai? Wani wuri? an wuce ha eh o ma'ana a bar kowa kawai je nema ba zai an haska ba ko a shi ma wani ilimi ne wani ilimi ne ka iya ka iya gano wani littafi ya kamata in duba sannan a littafin ma a wani wuri ya kamata in samu wannan batun shi ma wani ilimi koya maka komawa littafi da neman littafin da ya dace da wurin da ya kamata ka shi ma wani ilimi ne eh alabashin mutum bai samu ba laifi sai a sai a taimake shi eh mutum bai samu ba sai a taimake shi kaga yawon da yayi da tunaninsa da bincikensa duka ya ya karu ya karu wani abu طيب آه وإلا النوافل المشروعة وإلا النوافل إلا النوافل المشروعة لأسباب sannan kuma banda na filfili da aka shar'anta su li asbabin tafutu bi fawati tilkal asbab na filfilin da aka shar'anta su saboda wasu sabubba tafutu bi fawati tilkal asbab wanda nafilfilin sukan wuce da wucewar waɗannan sabab sababin fala tuqda irin wannan nafilfilin ba a rama su ha ana rama nafilfilin shine farkon farkon karatun mu amma banda rawati idan farillan sun yawa nan ma idan farillan sun yawa a cikin rawatib din sai aka ce banda sunnatul fajr ita ko da farillan sun yawa shi sama laifin mutlakan sannan banda na filfili ma'abota sababi wanda suke wucewa da wucewa sababin falatuku da ba a rama su falatuku dal kusufu don haka ba a rama kusufi sallar kusufi kisfewan wata ko rana ya riga ya wuce baka samu kai sallar kusufi ba rana ta kamu yau misali har ta dawo ta farfado ta rayo an yi salar magariba ka ce bari kai sallaka ta kusufi ta wuce walistiska da roƙon ruwa na wala listiska haka nan ba a rama sallar roƙon ruwa in ta riga ta wuce an yi ruwan shi kenan a cewa kai gashi an yi ruwa jiya ba mu sallar roƙon ruwa ba yau sai mu je mu ramuko a sababin roƙon ruwa ne kuma an yi wala tahiyyatal masjidi haka ba a rama gaisuwar masallaci ba a rama gaisuwar masallaci kamar ya ha ita ai gaisuwar masallaci yaushe take kubcewa ha na kai sallar a yawwa tana kubta da fita daga masallaci amma malikiya suka ce wala ta hutu bil julusi dan ka shigo ka zauna baka gaisuwar masallaci ba to in ka tuna ko aka tuna maka ko aka sanar da kai ko ka ra'ayin kai ba ta wuce ba za ka tashi kai amma zaka tashi ka tafi sai da ka tafi sai ka ce a ni fa da je masallaci ban yi tahiyatul masjid ban nayi ana a ai sababin ta ya wuce wala nahwahunna ko ire-iren su ma'abota sababi salloli ma'abota sababi kamar walaha bayan azhar ka ce bari ka ramu walharka mimalahu sababun daga cikin sallolin da suke da sababi shuri'a li ajalihi wanda aka shar'anta su don wannan sababi thumma fatat ma'a sababiha sannan sai ta wuce tare da sababinta fala yushra'u qada'uha to ba a shar'anta arama ta ba wallahu alam mala wa amma hukmu salati fi waqtiha amma hukuncin sallah a cikin lokacinta wannan a bayan lokacinta muka karatu dan sallah a cikin lokacinta mala yace fal aslu annahu yajuzu asali shine ya halatta awwalahu farkon lokaci wa akhirahu da ƙarshen lokaci wa ausatahu da tsakiyar lokaci an abin ne ko to du ya halatta bi haitu la yakhruju juz'un minha anil waqti amma fa ta yanda wani yanki nata bai fita daga lokacin ba kamar ya ya halatta yin sallah a farkon lokacinta tsakiyar lokacinta ƙarshen lokacinta amma fa yayin da babu wani yanki nata da ya fita daga lokacin idan a farkon lokaci ne kar a fara ta a ce raka a farko an yi ta kafin lokacin bai halatta ba idan a ƙarshen lokaci ne kar a ce wato kar a ce wani yanki nata raka'arta ta ƙarshe ta fita daga wajen lokaci ta fita wannan ko ya halatta ba abun ba abun yabo ba baya daga cikin abin da aka yi umarni da shi yawa na farko bai halatta ba a aukar da raka'a farko kafin shigar lokaci bai halatta ba amma na ƙarshe ya halatta amma baya daga cikin abin da aka umarni da shi rangwame ne na shari'a ya sa ka samu halaccin da aka ce wanda ya samu raka'a ɗaya kafin lokaci ya fita ya samu sallah to sallah ka same ta amma baka kyauta ba shi yasa aka ce bi haitu la yakul juz'un min an al ya zama wani yanki nata bai fita daga lokaci ba hada min jihatil jawaz malam yake wannan ta fiskar halacci kenan wa ammal fazila amma ta fiskar falala wanne ya fi falala kenan kaga lokaci idan ka fahimci wannan kenan yanzu kamar sallah azhar baka cewa wanda yayi sallah azhar karfe biyu dan gargajiya ne ka san wasu haka matasan ma ka sai da zafin kai wani kuma sallacin sunnan ne ake yi karfe ɗaya da rabi ce ka wannan yan bid'a ne wai ɗaya da rabi suke sallah azhar wai yan bid'a ne wai yan gargajiya ne wannan baka san sunna ba baka san karatu ba ai da farkon lokaci da tsakiyar lokaci da ƙarshen lokaci duk ya halatta ai sallah wani lokacin ma sallar karfe biyun ita ce tafi dacewa da sunna ƙwarai aha wa ammal fadila amma lokaci mafi falala wal kamal wal kamalu da kuma wato cikar cikar lada fa awwalul waqti huwa al-afdal farkon lokaci shine yafi falala illa fi shiddatil harri sai dai a cikin tsananin zafi fa yusannu ta'khiru dhuhri mutlaqan to anan kan sai aka sunnanta jinkirta azhar mutlaqan sace ba kaiti idan ana zafin rana an sunanta jinkirta a zahar sake ba ƙaidi da uzuri ko ba uzuri au ma'a gaimin ko kuma ma tare da hadari liman yusalli jama'atan ga wanda zai yi sallar a jama'a ga wanda zai yi sallar a jama'a wato ba zafin rana ba ne amma ga hadari ya gangamo ya taso gari ya yi tuhu a zahar ta yi to babu laifi masallacin jama'a a jinkirin a zahar ɗin a jinkiri malam ya ce liyakunal khuruja lahuma wahidan dan ya zama liyakunal khuruju lahuma wahidan dan ya zama ita sallar da ta gabanta ai musu fita ɗaya ai musu fita ɗaya kaga wannan zai fi tsabbaƙuwa a sallar magariba idan akwai hadari ko ruwa to sai a jinkirin magariba in an yi jinkirin magariba sai a haɗe ta da isha sai a yi musu zuwa ɗaya dawowa ɗaya shi ne lekunar kuruju lahuma wahidan saboda fita fita musu ya zama ɗaya a zahar zafin rana yakan sa a tura ta magariba hadari yakan sa a tura ta wa kadhalika yustahabbu ta'khirul isha al-akhirah hakan nan mustahabbi ne jinkirta isha al-akhirah ta ƙarshe haythu la mashaqqata lokacin da babu matsuwa lokacin da babu lokacin lokacin da aka ga jinkirta ba zai jawo tsanani ba ba za a tsananta wa mutane ba. Yawwa, Manzan Salama ya nuna musu kwaɗayin jinkirta isha yace in ban da kar ya sa su a cikin matsi ba eh yayi jinkirin sallar isha har suka yi ta gyangyaɗi suka yi ta gyangyaɗi wani cikin sahabbai ko Anas ne yake cewa har ka ji ɗayan yana mun shari yace har haɓa mu tana dukan kirjin mu muna gyangyaɗi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sallar isha sai yake cewa me sai yake cewa in ban da gudun kan na tsananta muku ba da shi ne lokacinta da shi ne lokacinta ishan ko daidai kenan in ba karatu ake ba mun ana karatu daidai kenan isha matukar matukar ba a matsawa mamudin haka suka saba haka suke so ma to an fi son haka isha a tura ta tura ta Mm. Eh. To, akwai wannan ɗin ma, akwai wannan ɗin ma, ai, koma zuwa ga gokan akan lokacin sallah ɓarnar da ya yi da yawa, ai, ɓarnar da ya yi da yawa, wanda za ka ji, za ka ji masallace da yawa lokacin ka ji, ka ji an shiga sallah karfe uku da rabi, karfe uku da rabi an shiga sallah to kiran sallar ma kiran sallar ma kai shiga sallar ma lokaci bai ba aka shiga balle kiran sallah to da kiran sallar da sallar duk ba su yi ba sallah ma ba a kiranta lokaci bai ban ba asuba ba in an yi ta in an kira sallah lokaci bai yi ba kiran sallar bai yi ba to duk mai da hankali akan abubuwan yake da irin wani abu ويستحب أيضا لمن يوجد لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت hakan nan an so kuma du ga wanda yake tsammani yarju yake tsammanin wujudal ma'i samun ruwa fi akhiril waqti a ƙarshen lokaci to nan ma an so mustahabbi ne yayi jinkiri ya samu ruwa yayi da alwala ya fi akan ya taimama yana tsammanin cewa daga nan dai ko daga nan zuwa kaza ya bar a so masa fetur ya tada inji a samu ruwa eh daga nan zuwa lokaci kaza dai in Allah ya yarda mai siyo fetur din nan daga gari kaza zai dawo mu samu ruwa ni alwala to ya ya jira ruwa wa yustahabbu ta'khir wa yustahabbu ta'khir lil maghribi mustahabbi ne jinkirta sallar magariba lailatan muzdalifa a daren musdalifa lilhaji ga alhaji mai aikin haji alhaji shine wanda yake aikin haji ba wanda ya dawo ba eh mai aikin haji mustahabbi ne ya jinkirta magariba a daren musdalifa yinin arafa kenan yinin arafa to da aka da aka kammala arafa rana tana faduwa arafa ta kare to ba a magariba a filin arafa sai a fita sai a tafi muzdalifa sai a kai magariba muzdalifa to in an je muzdalifa kuma za ka samu galibi isha ta yi sai a jam'u ta akhir haka manzo Allah sallama yayi an gane ko don haka hatta ma wanda ya isa muzdalifa kafin ishar an yi saɓani zai yi magaribar ko ya jira mutashi ne zai kuma sai hada da isha ɗin almuhim shine ya hada magariba da isha a muzdalifa kawai sawa'un jam'u takadim ne ko jam'u ta'khir sannan ya tabbatar da rana ta faɗi masa a cikin arafa tayi wa kaza kullu jam'in ustuhibba ta'khiruhu hakan nan duk wani jam'in da aka mustahabbantar da jinkirta shi bi an ya kuna arfak ta yadda zai zama shine mafi sauƙi jinkirta shi idan jinkirta shi shine mafi sauƙi kamar jam'in matafiyi nan jam'i ba ba jam'in jama'a ba jam'in haɗa sallah kamar jam'in matafiyi yayin da matafiyi ya kama hanya kaddara zai tafi abuja sai ya tashi karfe sha ɗaya zai tafi Abuja ya tashi daga azare karfe sha ɗaya karfe sha biyu da rabi awa ɗaya da rabi sha biyu da rabi a zahar ta yi ko karfe ɗaya a zahar ta yi ko Kano bai je ba yana wajen surudin ko ladin makoli to ya tsaya mai tafiya Abuja ya je bari a zahar ta yi bari mutane sallah abin da ya ce masa sauki a tafiyarsa shine ya ci tafiya ya ci tafiya aƙalla ya je Kaduna to lokacin kuma al'asar ta yi sai ya tsaya sai ya yi ne a zad al'asar arfak ya fiye mata akan ya tsaya a wujin ya yi sallar azahar da la'asar ma rana ta masa bai je ko ina ba tafiya ta fara samun tseko tun ba a je ko ina ba to ga ran tsaiwa tana kawo tseko a tafiya sosai to bai kamata a fara tun ba a je ko ina ba sai wa zabitu zalika anna taqdim afdal mala yace kawai dai ka'idar hakan din ka'idar haka mun fahimci anna taqdim afdal gabatar da sallah ya fi falala illa idza kana fi ta'khir maslahatu shari'a sai dai idan jinkirin akwai wata maslaha ta shari'a kamar hadari kamar zafin rana kamar tafiya an gane ko wata maslaha ta shari'a to sai ai jinkiri amma abin da ya fi falala shine ne takadimi takadimi to ko ga matafiyi ma za ka samu cewa wato akwai lokacin da jam'u takadim ya fiye masa akan jam'u ta'khir jam'u takadim ya fiye masa akan jam'u ta'khir kamar wanda ya tashi da hantsi zai tafi Abuja ya je Zaria a zahar tayi to ya tsaya ya jam'u takadim ya azhar da al'asar daga Zaria kuma in ya tashi har ya shiga Abuja ya fiye masa. Akan ya ce ya ce zai wuce sai ya je Abuja ya jamu shafe. A wani dalili? Sai. Wa qad yajibu taqdimu salati awwal waqtiha wa awwal waqtiha. Wa qad yajibu taqdimu salati yana wajaba a gabatar da sallah awwal waqtiha a farkon lokacin liman ya zunnu wujuda mani'i ga wanda yake tsammanin nan yana wajaba yana yakan wajaba waqad yakan yakan shine waqad kuma ce wa yajibu ka babu katin nan yana wajaba amma waqad yakan yakan wajaba a gabatar da sallah awwala waqtiha a farkon lokacin ta liman ya zunnu wujuda mani'i ga wanda yake tsammanin faruwar wani abin da zai hana fi akhir waqti a karshen lokaci da yake tsammanin faruwar wani abin da zai hana sallar a karshen lokaci malam yace kalmar ati kamar mace allati tadunnu al-haida wata take tsammanin zuwa haila wa nahwahu da makamacin haila kamar me aihuwa idan ya san cewa matsalar shine idan ya san cewa exam ɗin ba zai fito ba har lokacin zai fita in ya san cewa za su shiga exam sai sai za su shiga exam karfe uku ko ba za su fito ba sai karfe shida a yanzu na karfe shida magariba ta yi ka gane to kaga anan za mu ce masa to wajibi ne jam'u takaddim ya jam'u takaddim ya yi azahar da la'asar shiga exam ko zai shiga tiyata karfe uku amma ba zai fito ba sai shida ko bakwai wajibi ne ga tsakaki suna haka duk wanda ya san akwai wani da zai ja masa jinkiri har zuwa fitan lokaci to wajibi ne ya yi jam'u takade wa kar ya jibu ta'khiru akwai lokacin da kuma jinkirin yake wajaba liman yashtaghilu bi tahsili sharti salati ga wanda ya shagala da samar da sharatin sallah au rukuniha ko rukuninta a alladhi la yafragu minhu illa fi akhir waqt wanda ba zai kammala ba sai karshen lokaci a ce sharadin sallah ne ba ba bai- ba zai samu ba sai karshen lokaci sharadin ta ne kuma kamar alwala alwala taimama duk ba za ka samu dama ba amma kana da tabbacin zuwa ƙarshen lokaci za ka samu wannan dama za ka samu wannan dama a zaharta maka a cikin wannan halin da ba hali kamar a cikin jirgin sama ba za a barka an hana taɓa ruwa sannan kuma babu ƙasar taimama amma kana da tabbacin cewa zuwa ƙarfe biyar kun yi lanti kun sauka to sai ka jinkirta sallar sai karfe biyar saboda mai saboda za ka same ta a lokaci sai ka yi ta a zahar da la'asar sunka da alwala ko da taimama wanda ya samu ko kuma rukuninta a ce fatiha ce baka iya ba ana ta ƙoƙarin koya maka dole a tsaya a koye ta ka biya ka biya ka biya ka zauna da sauran lokaci to in dai akwai tabbacin za a iya koyanta kafin lokaci ya fita to ba za ta faɗi ba duk maganar ya faɗi ya faɗi ya faɗi lokacin zai fita ne in an bi to sai ya faɗi amma lokacin ba zai fita za a iya samun sa kan lokaci ya fita ba zai faɗi ba amma an gane yawwa to kuma a ce wata matsala kake da ita da take hana ka ruku kuma ana ana dan gyara maka a kunkumunka amma da kiriya ce in an gama za ka iya rufu za ka yi kowai ko kuma an daura maka wani abu an ce awa kaza wanda ba za ba za ka iya tashi a tsaye kai sallah ba kai ruku'u kai waye da sauransu amma likita ya ce karfe biyar za a ci nan cire kuma za ka iya to sai ka jira domin wannan zai hana ka ruku ka jira وكتحصيل الجماعة الواجبة لها kuma haka kamar samar sa- sa- samar da jama'a da ta wajaba ga wannan sallar idan ya zama jama'ar sai a ƙarshen lokaci jama'a ta wajaba a wannan sallar kuma yanzu babu ita in ya zama a ƙarshen lokaci za su samu to dole a jinkiri a sa- a samar da su kamar juma'a juma'a babu jama'a ba sa nan dole a kira jama'a jama'a ta jama'a ne. wanda suka ce mutum sha biyu in ba kai sha biyu sai an jira sai an jira mutum sha biyu sun samu ko da za a yi jinkiri wajibi ne a jinkiri ko idi kuma wajibi ne jama'a wa kama qala ashabuna mala yace kuma kamar yadda malaman mu na mazhaba suka ce law amarahu bi ta'khiri abuhu da babansa zai umarce shi da ya jira da yusalli bi abihi don ya ja babansa sallah wajaba alaihi ta'khir eh wajaba alaihi ta'khir wajibi ne ya jira abin zai ci jira ne yusalli bi don yayi sallah da shi wannan yusalli bi za mu tsara bawo zan bawo tana da ma'anar kewa eh in dai sallah ne in an ce ma'ahu in an ce in an ce ma'ahu shine su yi tare ba a san waye mai jan wani ba amma in an ce bihi in dai sallah ne to ya ja shi an gane yanzu a larabci in za ka yi larabci wa mutum misali kun shigo masallaci za a yi sallah da larabci kana so ka ce wa ɗaya a cikin da Allah ja mu sallah idan ka ce masa salli bina ba za ka ce salli ma'ana ba ba za ka ce salli lana ba A- ai lamu a wani wurin ba ta zuwa lamu ta zama sai ga Allah ne ai as-salatu lillah an gane yawwa salli bina shine jamana jamana to wajaba alaihi ta'khir baban sai yace jirani ka ja mu sallah wajibi ne ya jira babansa lakin hadhihi suratu sai dai malam yace wannan wannan kamar wato wannan yawa wannan sifar ta sallar ta na misalin da aka bayar na jiran baba alaman in nafli kalfal fardu wan mabaniyatun an gina ta ne ala man in nafli kalfal fardu akan hana nafila bayan sunne fardu kamar yaya an hana wannan surar ana buga misalin ta ne fa akan an gina surar akan hana yin nafila bayan farilla domin in ba hana yin nafila bayan farilla ba idan kai da ka da wannan fahimtar ko wannan ra'ayi ana nafila bayan farilla me zai hana kan yi sallarsa ya jira uban kuma ya ja shi shi kuma yana nafila uban yana fita an gane ba wata matsala amma idan an hana idan kana da fahimtar an hana dole sai farilla da farilla dole ya jira shi ya jikirin sallar wa ya ci zalika insha Allah malam yace nan gaba wannan fashin bakin zai zo akai insha Allah ta'ala wannan shine karshen jawabi amsar ta mu dan tsawaita yau Allah ta'ala ka kara masu ladan abin da ka daidai ku da Allah gafarta mana sallu da sallu sallu ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik